rubuta littafin ko kun fahimta to na so ku dubi wani sharhi da malam mashhur yayi a ƙasa gashi nan yace na daya yayi wannan ne a ƙarƙashin inda malam yace wa qad ushiru bil kafi ila tafsir ibn kathir malam mashhur yace la budda min tanbihatin babu makawa ga wasu fadakarwa jama'a dole ne a tsaya a karanta a fahimci wannan fadakarwa al-awwal fadakarwar farko نقدات العلامة الهلالي علامة طبوع تفسير ابن كثير جارة جارة سن جارة ميوا da babban malami ta dinin hilali yake wa ibnu kasir wanda aka buga ku duba ba ibnu kasir din yake wa gyara ba matubu'in bugun da aka yi bugun akwai kurakurai kuma ta dinin hilali muhakkiki ne saboda haka yana cikin yin wannan tafsirin nashi na yana cikin yin tafsirin nashi in ya zo ɗauko wata magana ko sai ce wannan maganar ba haka take ba ba wai ita maganar ba a bugun injin an samu kwan gaba kwan baya an yi kuskure to yana da yawan cin gyara akan haka to sai malam mashhur sai ce wa kana yanqulu min tabi'il istiqama min taba'atil istiqama hilali yana ɗaukowa ne daga bugun darul istiqama ku kiyaye ku duba mashhur sai da ya gano kuna ji wanne irin bugu ne hilali ya amfani da shi ya ce wanda aka buga ne a maɗaba'ar darul istiqama wa naqduhu fi hadhal juz'i ya ce a cikin wannan juz'in na farko da muke karatu ko ga misalin inda ya irin wannan gyaran a cikin mujallar na ɗaya shafi na 334 zuwa 335 waƙala gashi nan ya faɗi kun ga ya sa sadin ko wato shafi shafi na sha biyu ne gashi lokacin da muke karatu da mashur gashi da hannun shi ya sa min da jan biro haka shafi na sha biyu an gane a shafi na sha biyu an haga abin da ya faɗi game da wannan taba'a ya ce fiha akhta'un kafira ba fa shafi na sha biyu na wannan littafin ba shafi na sha biyu na wancan tafsirin ibn kafir din na wancan taba'ar ya ce fiha akhta'un kafira a cikin wannan bugu akwai kurakurai masu yawa wa batar akwai kuma zabje akwai wasu shafuffukan ma da babu wa naqs akwai kuma naƙasa a wasu jimlolin ko kun fahimta jama'a wannan ko ya faru a cikin tafsirin ibn kasir shi sa a makarantar nan ina tsammanin muna da bugun ibn kasirin ya kai kusan kwafi goma nau'i nau'i me yasa saboda ƙoƙarin samun wacce taba'a ce wadda in ma an yi da'awar ta haƙiƙinta ta tabbata an yi ta haƙiƙin da gaske dan bari ku ji shi ta hakikin nan fa ba abin da aka rubuta a bango bane ba photocopy ne da suka sa muku na suwarul makhtutat ba ba shine ta hakikin ba a shi ta hakikin ba ta aliqat din da ke kasa ne ta hakikin ba a shi ta aliqi ta hakikin a ciki ne da gasken an yi shi din an yi shi so babu wata hanya da zaka iya gane an yi ta hakikin littafi sai hanya daya ita ce sai in kai ka san ta hakikin amma kawai dan an ce maka hadhihi taba'atul muhaqqaqa mukharrajatul ahadith mudaqqaqa duk ta iya yiwa hayaniya ce ta yan kasuwa ta yan ciwaciwar malamai dan an je an kwafo maka ayi maka suwarul makhtutat a ce darul misriya darul kaza darul kaza in aka zo aikin duk ta iya yiwa ƙarya ne ku kiyaye wannan da kyau saboda haka kadai hanyar da zaka iya tabbatar da wannan ta hakikin gaskiya ne wannan ta hakikin daidai ne shine sai in ka karanta littafin ka tabbatar da haka shi yasa za ku ji in na zo karatun sharhu sunna za ku ji zan ce ga taba'ar da na dogara da ita saboda kaza ga wannan taba'ar ita ma kuma zan kara a jikinta saboda kaza ba na yi amfani da abin da masu ta hakikin suka rubuta ba ne a'a na karanta littafin ne gaba ɗayan shi ne nazarin gaskiya ne wannan abin ko ba gaskiya ba ne so don karka rudu sun je sun baza maka littafi a gaban masallaci ko a gaban makaranta a ce maka ai kaga ustazu ga wani sabon hakiki a'a kamar karuwa ce ka ganta ta sha jambaki da gazal da zabba ha amma kanjamau take dauke da shi ba shi yasa suke cewa no dey show a face ba a ganewa a ido ba dan ka ganta buleliya baya nuna me baya nuna ba ta da kanjamau haka dan ka ga littafi an yi mai kwalliya ya sha jambaki da hoda an yi ƙarya an ce hazihi taba'atun muhaqqaqa muharraja mudaqqaqa wa alaiha ta'liqatu kaza karanta tukuna ka tabbatar mun ba haka ba kaka je ka dorar ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye babbar shaidar da za ku gane haka magana da na sha faɗa muku wallahi jama'a malamai da yawa sai sun gyara tarbiyyarsu da yawa sai sun gyara tarbiyyarsu sai wani ya rubuta littafi sai zo ya kawo maka algaba ta malam duba min baka duba ba sai ka je ka samu takarda sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bayan haka na karanta wannan littafi na gane wannan littafi ingantacce ne kuma ina wasiya ɗaliban ilimi da makarantu da malamai su dogara akan wannan littafi wassalamu alaikum sai ka sa sigineta ka kastam ɗinka ka buga kai ne shehi wani duk duniya an ji labarinka malamai sai zo su karanta sai ce ha amma me yasa malam wani wannan takarizin ya wannan ya ga wannan wannan fitinar ta fara asirinta ya fara tonuwan mana a wannan zamanin ta hanyar malamin mu malam Jamilu Zainu Allah ya gafarta mishi ya ya dauki tafsirin safwatu tafasir yana karantar da almajiran shi yan kananan yara yan shekara 15 16 yana karantar da su kuma wannan adalci ne irin na malaman salafiya in ba haka ba Jamilu Zainu ya san sabo ne ash'ari ne makaranta ɗaya suke karantawa a darul hadith don ni da shi shekarar da Allah cikin ikon shi naje in gaishe shi kamar mi ban kwana Allah ashe zai rasu ina isa kofar gidan na ganshi da wani kankame man rawani na likita bandeji je zan sumbanci kan shi irin al'ada suna araba ya ce la da ya ce kabar wannan sun yi mishi bandeji malam tsoho ne ya yi abin nan muka je muka zauna da shi jama'a har kusan karfe biyu na dare ashe zaman na karfe jamilu zainun nan da kake gani mai yan littattafan nan yan matsuwiyar malami ne salafi har na tambaye shi na ce ala gafata malam mu muna zuwa muna cewa mu almajiran ka ne mu Allah ba mu san tarihin ka ba shi dama an dai kaje kana zuwa haka gaisa sai dauko littafi ya ce ayi karatu kana ya isa sai ce a bari a dan kara kadan a dan kara muka samu dai ni da wani aboki na Abu Yahaya asalin shi mutumin kasar Bakatsine ne mutumin Huntu amma haihuwar maka muka dai dan daddan kwafe shi sai ce ina son tarihin sai dauko wani littafi na shi sai bani haka da yawa haka bani a ciki ya ka tarihin shi kanshi da sufi ne shi ma da dan dariƙa ne sai Allah ya ganar da shi yana karantar da almajiran shi wannan safota tafasir to kasan dan islamiya yana da hadda to yan islamiya ne sun haddace hadisu saq hadisin cewa yakshifu rabbuna an saqihi azza wa jalla ubangijin mu zai buɗe ƙaurin shi ranar alkiyama da sabo ne kawo wannan hadisin a ƙarƙashin ina jin ayat ayat suratul qalam ko yawma yakshifu an saqi da ya kawo wannan hadisi yana zuwa sai datsa magana ƙauri sai wani yaro sai ya ce jamilu zainu ba haka hadisin yake ba sai jamilu zainu ya ce karanta mu ji yadda yake yaro ya koro hadisi tsab da isnadin shi kaf kuma islamiyya ya haddace hadda shafin an gaya musu rawahul bukhari fi safha kaza kaza kawai sai jamilu zainu ya dauko to sai ce yaran ku bari zan zo muku bayani ka ga ladabi na malamin sunna sai madadin ya ce to shirme yayi dan bid'a ne sai dai ya same shi ya ce kai asirin mu zai tono ka yi kokari a bugu na gaba ka sa kaza kaza kaza sai ce a yana sane ya ce da gangan ya ce a me yasa baka datsa hadisin ai shi hadisin shi yake fassara ayar kwauri ne Allah zai yaye da kanshi amma saboni da yake ash'ari ne jalt maturidin mugu da ya zo sai ya datse wurin kwaurin sai ya fassara ayar da muguwar fassara waɗanda malamai suka kita ita ce ma'ana yakshifu rabbuna an saki yawma yukshafu an sakin ranar yaya kwauri ba wai yaya kwauri ba da ake na hakika a'a wai ana nufin rana alkiyama rana ce ta wurjanjan rana ce ta zagewa kawai abin da take nufi kenan a halin ga hadisi sahihi annabi ya ce ubangijinmu zai buɗe ƙwaurin shi duk mumini in ya gani sai ya yi sujuda munafiki in ya zo zai sujuda sai bayan shi ya ƙage shine fassara ƙarshen ayat da yake cewa wa kad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimuna da ana neman su zo su sujuda suna da lafiya a duniya sun ki yanzu kuma za su yi sujuda ta munafunci a lahira shine Allah ya tona asirin su sai ce ai hadisi ne karara ya fassara gashi sai ce kawai shi ba ruwan shi abin da ya ga dama kenan sai ce zan je in gaya bin baz sai ce ah bin baz je kar gaya mai mana yo sai me kuma sai kawai sai kada motar shi dama daga nan darul hadis zuwa ainihin ofishin bin baz rabitatul alamin islami tafiya ce kawai wadda bata wuce yan mintuna ba kawai sai je ga bin ba sai bin ba sai ya aika aka kira sabuni ya zaunar da shi sabuni me yasa kai haka to shikenan sai kuma ya kara ko kuma in ce sai munafinci sai ce a to akramaka Allah tun da ka sa baki to zan je in gyara sai ce da Allah ka je ka gyara ai wannan ya saba ma aqida ahlus sunna wannan ya kaza kaza yace a algatu mala ai zan gyara insha Allah suna fitowa kawai sai ya ce wa Jamilu zan kada Allah duk ba irin ku daya ba sai me abin da na ga dama an rubuta kenan dan nazo ina aiki a kasar Saudiya dole sai canza aqida ta dan shi halabi ne mutumin halab ne mutumin kasar Suriya ne saboda haka ni ina na akan abuna sai Jamilu Zainu sai sake dawowa ya ce ga abin da ya faɗi sai ce ka sa mai ido kaga kwana biyun bai gyara ba ka rubuto raddi shine jamilu zaine ya zauna ya rubuta raddi shine wannan littafi tambihatun hamma ala safwati tafasir wannan littafin da ya fito shine ya kwace mu dukkan mu ma mun fada komar sabuni aminu dini shi ya karantar da musa fota tafasir sai da aka sauke mana shi gaba daya bayan an gama sauke mana fi zilalul qur'an lokacin naira tamanin muke tara kuɗi gana ake zuwa ana siyo mana yan kifa'at yan wani bugu juzi'i juzi'i haka ake siyar da shi a gana ake siyo mana naira tamanin so kun ji abin da ya faru jama'a to yanzu kamar ire-iren waɗannan tafsiri kamar na sabuni da makamantansu kun ga akwai mummunan haɗari ya zama madogarar ahalus sunna na'am karkace ni kaina ba na istifada da tafsirin amma ina istifada da tafsirin karka mai da wannan madogara kai kai istifada da shi don ni sai na tace abin da zan amfana ko in zo in gabatar wa jama'a ko za ka iya tacewa in za ka iya tacewa ma da la kai haka amma in dan ka sa tafsirin kamar yadda aminu dini ya sa ya karantar da mu shi yau kusan shekaru talatin wallahi mummunan kuskure ne don aminu dini ya karantar da mu tafsirin ne gaba ɗaya ba tare da tantance ko ta hakikin wasu maganganu ba in ya zo kai tsaye ake karanta duk abin da aka karanta kawai sai dai a kabbara misali ina iya tuna abin da aminu dini ya karantar da mu lokacin muna matasa daɗi ma muke ji ashe kissar ƙarya ce ashe hadisin ƙarya ne ashe isra'iliyatu ce sai da mai karatu tukuna da ya zo daidai ta abin nan fassarar suratu maryam ya ya haya khudhil kitab biquwa wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi annabta tun yana karami sai sabon ya kawo wata kissa wata rana yara suka ce wa annabi yahaya zo mu je mu wasa sai annabi yahaya ya ce malil la'ibi khuliqt ni ba halice ni dan wasa ba kaga wannan karatun ran nan da muka fito har junan mu muke kallo mu yan masallacin kwali sunan masallacin Aminu Dini kenan muna malil la'ibi khuliqt ashe hadisan ƙarya ne muke yawo da su yau bala'i ne ba wanda bai shiga ba sai dai wanda Allah ya tsame karka ɗauka haka muke tunda shi yasa shu'batu ibn al-hajjaj abul bistan babban malamin hadisin duniya wata rana yana zaune yana karatun hadisi sai wani ya roƙo shi tayo mai ado aka samu mai rawani irin na malamai da dogon riga da alkyabba kai ka ce babban malami ne irin shigar shi kuma yaron ya to da confidence ya ratso cikin mutane so yake zo ya zauna a gaba yana buɗe kafaɗarsa yana kaza sai shu'batu bin al-hajjaj sai ce ifsahu li shaykh al-qaw ku buɗa babban malamin al'umma sai jama'a sai suka yi dariya wanda ya kalli raunin shi dariya ne kaza sai ce la tadhaku alai wa qad kuntum min qabl menene ya kawo waccan aya ne wa an kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum haka kuke da Allah ya muku baiwa da kai ma ba dan musulmi bane kai maiwa ma uwarka bata sanya maka rauni ba maiwa hana sallah ta sa maka saboda haka jama'a ku ji wannan magana hakikanin al'amari ahli sunna sai sun tsaya sun duba wani tafsiri ya kamata a mai da shi madogara kun ga a lokacin babu ahli sunna a duk kano kamar aminuddin masallacin shi masallacin kwali katako ne aka samu aka sassa kwali aka bubbuga shi yasa ake cewa masallacin kwali kuna jin mutumin nan mai yawan columnist nan mai yawan rubutu a jarida dr tilde tare muke lokacin har kwana mu ne a wurin tare masallacin kwali to lokacin me yake da suna fi zilalil qur'an kun ga fi zilalil qur'an shi ma rudan mu akai bai kamata fi zilalil qur'an a tare ɗaliban ahlus sunna a karantar da su ba safoti tafasir bai kamata a karantar da ɗaliban ahlus sunna ba to amma ya aka iya iya shiriyar da Allah ya dora mu akai da mu da malaman mu ke amma da yake Allah ga zuciyar mu da gaske yake muke sai Allah cikin rahama shi ba don kokarin mu ba don wata tsaya bunki a'a dan rahama Allah Allah ya fahimtar da mu muka dawo manhaji na salaf kohal alhamdulillah walahul minna shi yasa ko mu manhajin jama'a ba mu same shi da araha ba manhajin ba mu same shi da sauki ba shi yasa ka ga mun rike shi gam ko muka ce dan haka muke rayuwa saboda mun san sharrin da ke cikin waɗannan littattafai na yan brothers sai da kutub dan brother ne mun san sharrin da ke cikin waɗannan littattafai na yan brothers sufaye a sha'ira masu aiki da hadisan rauni su ne safota tafasir su sabo ne da sauransu saboda haka jama'ar musulmi kun ji abinda malam yake cewa a cikin wannan bugun akwai yawan kurakurai da wasu shafuka ma waɗanda babu da kuma wasu wurare dukkansu zartararru ne tambayar ita ce ko a yanzu ku ji wannan an samu wanda ya zauna yi wa tafsirin ibnu kafirin aikin da ya dace gaskiya ba zan bata muku lokaci ba babu sau da haka ana nan jiya yau shi yasa na ɗibo muku tafsiran ibnu kafir ɗin da bugun da za a iya cewa waɗannan su ne bugun tafsirin ibnu kafir kun ga wannan tafsirin jama'a naira goma na siye shi mujalladi bakwai ne ga dangin shi naira goma na siye shi wannan tafsirin na ibnu kafir afwan yana ɗaya daga cikin tsofaffin bugu na tafsirin ibnu kafir wanda yake asali darul fikar suka buga shi amma su ma sun yi reprinting ne daga ainihin tsohuwar ɗaba'a wadda gata sun yi ishara a nan suka ce ƙubilar hadhihi taba'atul jadida المدققة على جميع النسخ الخطية الموجودة في دار الكتب المصرية وجميع النسخ المطبوعة سكتي ونن سابا بقو تفسير ابن كثير an kara shi an gwada shi tare da dukkanin rubutun hannu wanda yake a darul kutubil misriya da kuma dukkanin bugun ibnu kafirin wanda yake an buga a inji kun ga wannan magana ita ma da'awa ce magana ce ƙarya ce to don ka ɗauka kana karatu wani wurin gaba ɗaya sai ka kasa gane kan abu idan an yi mukabalar shi akan nuska wadda take ta rubutun hannu da za a gane wannan wurin ya kamata a gyara shi tare da cewa dama ba su ishara komai a ƙasa ba amma a matinin ɗin ba wani gyara da suka yi da'awa ce kawai in kuma ma sun ce sun yi mukabala shi din wasu wurare ne suka gwada ba dukan shi ba to ka'ida ta mukabala ta littafi kuwa ita ce za ka rinka gwada asalin rubutun hannun ne da bugun injin da za ka yi ɗaya bayan ɗaya sai ka tabbatar da duk inda kurakurai yake an gyara in kai kaɗai za ka yi wannan aikin in ka isa ka yi kamar ahmad shakir kamar malam abdulsalam harun kamar malam yahaya ibnu abdurrahman al-muallimi kamar muhammad nasiruddin al-albani waɗannan shigen malaman waɗanda duk sun mutu yanzu kuma ɗalibansu da dama sun kware akan wannan aikin to irinsu da makamantansu in za su irin wannan aikin abin da ake kenan amma don a gyara wani wuri a tsallake wani wuri irin gyaran kwaltan najeriya eh to ina ganin wannan bai kamata wani ba kano ya yaudare ka daga kano kai zaka to zaria ya ce maka an yi gyaran hanyar nan saki wuta za ka yadda kai haka za ka samu faci biyar sai a yi guda uku sai a bar biyu za ka je aka samu guda takwas sai a yi guda biyar sai a bar uku abin da biyar din nan za su ja maka na bala'i in ba a toshe su ba ukun nan ba za su ja maka ba to saboda haka dan an gyara wani wuri an rabu da wani wuri a wurin malaman hadisi wallahi ba abin ba amfani aikin banza ne a wurin malaman hadisi inna ma hiya da'awa kaziba ƙarya ce kawai kun ji wannan ana nan sai waɗannan ga su nan birjik jama'a ga wannan ya ce tahqiq Hamid Ahmad Tahir هذه النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني والسؤال الذي يطرح نفسه هو هنا هل الشيخ الألباني طبع تفسير ابن كثير لا هذه دعوة قال ياتي وانا قدوبة قاشي قاشي ياتي ويتحقيق حامد أحمد الطاهر وهذه النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني wannan bugun ya dace da bugun malam albani albani muhammad nasiru dini ƙarya ne bai taɓa buga ibnu kasir ba bai ta hakikin shi ba bai buga ba dama a ce albani ya taɓa yin ta hakikin shi ne ba a buga ba kamar yanzu wasu littattafan shi kamar at ta'aliqatul jihad ala zadul ma'ad da sai ya ce hadhihi nuskha ha muwafaqa lin nuskhati الشيخ الألباني الخاصة دومين ألباني أنا دلتفي وأن دي نسخي سو يقفي سو دحنن شي ina fata an gane kuma ya adana su don amfanin kanshi shi kadai kuma da yake ba marowaci bane karshen rayuwar shi sai bayar aka buga su a cikin firasa ilmiya don ya bayyana wa mutane to yanzu ka kamar wannan yanzu inna ma hiya da'awa faqat an fahimta kawai ƙarya ce ga ta nan kama kaga gata nan a kasuwa mu mun siya ne saboda irin binciken gaskiyar al'amarin da kuma rana irin yau don mu gaya wa ɗalibai amma da'awa ce kawai babu gaskiya a ciki kawo wannan magana ma da ya bar ta hakika hamid ahmad al-tahir ko da ya dan fi saukin ƙaryar amma kawo wannan ma sai fito da ƙaryar kuru-kuru ko kun fahimta jama'a kamar kawai yanzu mutum ya fita nan sai ce to ya buga abubakar gumu waya yanzu yanzu nan ga fatawa abubakar gumu kaga wannan ƙaryar ta fi ya zo ya ce maka abubakar gumu ya ce da cewa abubakar gumu ya ce sai a zaci a kasar ya ji ko kuma ya yi zamani da shi amma ya ce yanzu yanzu nan na buga mai waya za ka fayyada da sauran maganganun to irin wannan abin da wannan malamin yake gashi nan gashi nan muqaddimatul al-muhaqqiq ka karanta muqaddimar kaji irin wannan abin nan babu ma tsari na ilimin ta hakiki gaba ɗaya ma a cikin littafin nashi amma ya sa ta haƙiƙ to kun ga wannan matsala ce haka fa aikin ba zai ƙare ba gashi wannan ma tafsirul qur'ani al-azim ha gashi nan sai ce wai tadammana hadhihi at-tab'a ta'liqatu shaykh al-albani راجعه وخرج أحاديثه الشيخ أيمن محمد نصر الدين دكتور عبد الرحمن الحاشمي wannan taba'ar wai tana tattare da ta'aliqat na Sheikhul Albani wannan ba za mu yi musu ba amma da sharadin ta'aliqat na Sheikhul Albani din an ɗibo su a wani littafi ne amma ba wai Albani yayi wa Ibn Kafirin ta'aliki ba haka za ku ga Bulugul Maram sai a buga sai a ce wannan Bulugul Maram din akwai ta'aliqat na Albani akwai tahrijat din Albani ko Subul Salam a sai dai an ɗibo daga wani wurin ne an zo an sa amma albani bai waɗannan littattafan wannan aikin ba na fata an gane to yanzu kaga wannan ma ita ma gashi duk da dama su ba su yi magana ta haƙiƙi ba sun yi magana takhriji ne ina fata an gane to takhrijin kuma gashi nan su ne suna ainihin bayyanawa cewa hadisi kaza a wuri kaza aka ɗauko shi kuma ya inganta ko bai inganta ba duba littafin mala albani shi ma ya ce kaza ina fata an gane kun ga wannan taba'a kenan to nan ga wannan kuma ita ma fa wannan ma ina jin ta fi tarawuj ta ma fi ƙarya fiye da waccan tafsirul qur'an al-azim lil imam ibn kafir wa ma'ahu suka kawo sai suka sa mumayyizatu hadhihi at-taba'a da menene wannan bugun yafi sauran gashi ruji'at ala nuskatin qubilat ala iddati makhtutat wai an gwada wannan nuska akan wata nuska wadda ita nuska an gwada ta a wasu makhtutat suna isharar wannan ne ina wannan tsohuwar suna isharar ita wannan taba'ar da aka tashi an gwada ta akan wannan to wannan din kaji ka gano ƙarya ce to wannan da aka ce an gwada ta kuma fa ko da da gaske an gwada din to ita wacce an gano ƙarya ce an gwada ta akan ƙarya kenan tashi tashtamilu ala ta'liqat al-allama Ahmad Shakir fi tahqiqihi littafsir tabari kun ji wata sabuwar magana kuma wannan taba'ar tana tattare da ta'aliqat din Ahmad Shakir da yawa ta hakikin tafsirin tabari Ahmad Shakir yayi ta hakikin tafsirin tabari amma gaskiya bai gama shi ba kuma ba dukan shi ba ma'ana ba duka ya duba ya ta hakikin shi ba kuma a hakan ma bai gama shi ba sabanin yanzu musnadul imami ahmad bai gama shi ba amma duk iya inda ya gama din yayi ta hakikin abin shi Allah ya sa ku iya bambance wannan maganganun sannan gashi ta'tamidu fi tasihi wa tad'if ahadithaha ala ahkam al-allamah al-albani wajen ta hakika wajen bayyana hadisai kuma da sauransu to a sun dogara ne akan aikin albani to amma barkaji barkaji wani abin taushi da takaici suwaye suka yi aikin a sheikh ayman nasar a sheikh sharif abdullah al'ustaz Muhammad Ali, al'ustaz Ahmad a Abdi Rabbin Nabi gashi nan wai majistar fil lugal arabiya. Wannan majistar fil lugal arabiya ma'ana ‘yan arabiya ne suka yi wannan aiki. Me ya haɗa ‘yan arabiya da wannan aikin? Wannan aikin malaman hadisi. Ko kun fahimta? Waɗannan maganganun na san za su yi muku nauyi a yau amma ina faɗin su ina sa su a kaset ran da Allah ya mai da kai malami nan da shekaru talatin hamsin ka ka saurari kaset din za ka gane kima su insha Allah da'awa ce kawai wallahi ina sana kuma dinni na siye su da hannuna na siya ne garin neman gaskiya ba don neman kura ba duk wadda na siya sai in tsaya in duba ta sai in ga abubuwan da na riga ne landmarkin waɗannan sun zube wannan wuraren kaza wannan wuraren kaza sai in ga har yanzu yana nan a cikin wannan din da aka ce sai zama har yanzu babu mai har yanzu shiriri ta ce misali jama'a sai ka ga mutum ya sa blogul maram sai ce ta haƙiƙin wane takhrijin wane ta'liqin kaza abu na farko da nake dubawa ko sai in duba shafin farko na blogul maram din hadisin farko hadisin huwa tahuru ma'uhu idan har na ga ya tabbatar da warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad ko sai ce mashirmanci ne sai sake koma babin kiran sallah sai sake ganin ya kawo hadisin allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sai ce soko ne ibn hajar ba shi ya rubuta waɗannan abubuwan ba a cikin bulugul maram rubutun hannun ibn hajar da ibn hajar ya kawo wannan takhriji na hadisin farko din nan bai kawo warawahu ahmad wa shafi'i wa malik babu da haka zaka ga babu shi a cikin nuska bulugul maram ta samir saboda haka hatta a bugun bulugul maram da ake da za ga an kewaye a kausi mai kwana don a nuna maka cewa wannan ba a cikin bulugul maram ike ba an sa ne kuma asali an samu ne wani ya rubuta da fensir a gefe haka kawai da wani ya ɗauko sai dambara a ciki sai aka je aka buga a inji haka shikenan kuma aka kawo mana tunda mu din matumusul basirati ne basiran mu shafaffiya ce imanan ba haka ban malamin hadisi ya gani yana gani zai gane wannan ba shi a ciki don kafin ya dogara da littafin sai ya gane me zai sa ya dogara da nuskar na biyu hadisin abu huraira da aka ce allahumma rabba hadhihi da'wati tama a ƙarshen babin kiran sallah wannan hadisin babu shi a cikin bulugul maram wani ne ya taba kawo shi kawai sai rubuta shi a kasan bulogul maram da fensir ko da biro da suka tashi bugawa kawai sai suka dauke sai suka watsa shi ciki ita ce nuskar da ta fi yawa a najeriya ta hamidul fiki talibi ita ce a hannun mutane ran da nazo zan yi muqaddimar subul salam da bulogul maram duk sai ne muku ishara wannan aikin aiki ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da kullum nake faɗi aikinmu ne manufar da a salafiya shine sai an tace sannan a yi tarbiyya a kan tataccen jama'a kuna fahimtar wannan to sai sabuwar da'awa ta ƙarya ita cewa mustapha al'adawi mustapha al'adawi shi kuma da ya zo sai ya ɗauki ibnu kafir sai ya ware hadisan ciki da'ifai a cewar shi ya zubar da su ya ware sahihai sai aka buga sahih tafsir ibn kafir gashi da ya gama sahih tafsir ibn kafir mujalladi hudu sai kuma ya zo mukhtasaru sahih tafsir ibn kafir yayi ikhtisarin shi a cikin juz'i uku tambayar ita ce guda biyu tambayar farko ita ce ko mustafa al-adawi ya yi ta hakikin tafsirin ibn kafirin kafin yi wannan aikin bai yi ba tambaya ta biyu ita ce tashihat da tad'ifat hadisan da ya raunata ya watsar da su akwai yawancinsu ingantattu amma waɗanda ya kawo ya ce sahihai ne ko hasanai kashi casa'in da takwas bisa ɗari duk gaskiya ne ba su wuce kashi biyu ba kai wanda kuskure ya faru wannan masmu'un amma waɗanda ya watsar da nufin waɗannan da'ifan tafsirai ne an hadisai ne wannan ya aikata kuskure mai matuƙar girma ya tafi a bisa minwalin inda ya je yo karatu mustapha al'adu wani matashi ne in na ce matashi kamar sa'o'inmu ne a shekaru ya tafi ya je karatu a wurin malam muƙubin malam mukubil kuma almajirin albani ne don malam mukubil ya yi karatu a jami'ar islamiyya amma malam mukubil yana girmama nasiruddin albani don malamin shi ne kuma malam mukubil ba shi da munanan maganganu da kyara da cin mutunci ga muhammad nasiruddin albani ko kuma sauran malaman hadisi na zamanin shi mukubil sai ya je ya haɗu da wasu 'yan zafin kai a ƙasar yaman su ya hayal hajuri na'am na ce ya hayal hajuri mai haku ba ku san maganganun nake ba su waɗanda nake maganganun sun sani akwai su wasu yara ne 'yan kaduna wai su ma sun je yaman akwai wasu 'yan tsilla tsillan su a nan garin wai sun je yaman suka je suka haɗu da ya hayal hajuri ya hayal hajurin nan shine samir yake ishara a cikin bulogul maram a cikin muƙaddima cewa wani bakauye a kasar yaman da shi yake ya hayal hajuri suka je suka hadu da su sai suka gurbata mustapha al'adawi sai ya dawo yana sukar malaman hadisi shine gashi abu abdullah ahmad ibn ibrahim bai kyale shi ba sai ya rubuta littafi ya mai raddi akan sukar da yake yace al-intisar lil haqqi wa ahli al-ilm al-kibar والرد على من رمى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالتساهل wannan littafin ɗaya ne daga cikin gomayyar littattafai waɗanda matasa suka rubuta suka yi raddi ga mustapha al'adawi suka yi raddi a kan shi a kan irin ɗabi'un shi da irin abubuwan shi da irin halayen shi da wasu abubuwa gashi nan kana buƙatar ka samu wannan littafin gashi nan a cikin labirin makarantar nan ka karanta shi al-intisar lil haqqi wa ahli al-ilm al-kibar to abin da zamu ce wannan gubar ta Mustafa al-Adawi ya fesa ta a cikin wannan ainihin tafsirin nashi to ba haka ba da'awar sahih tafsir ibn kathir kafin ka yi tashihin littafi abu na farko sai ka yi ta hakikin nassoshin da ke ciki sai ka yi ta hakikin littafin to bai yi ta hakikin bayaya ya iya yin tashihin to waɗannan jama'a maganganu ne dai waɗanda na kawo su ne kuma wallahi za ka yi mamaki da yadda kai za ka gana tsawaita ko amma wallahi al'azimi na takaita kwarai da gaske ga wata tsohuwar taba'a ita ma na yi mamaki da ya zama mar'ashali shi ne ya yi takadiminta wallahi abin da ya sa na san shi malamin hadisi ne kuma ya kware game da ilimin ta hakiki amma sai na ɗauka irin waccan magana ce wadda na faro muku akan safota tafasir safota tafasir in ka duba farkon shi yana ɗauke da takaribat yabawa da sa albarka mai yawa da malaman duniya suka yi lokacin da jamilu zaini ya zo ya fito da wancan abin ya tona asirin littafin duk malaman sai kuma suka fito suka ce wallahi gaskiya gaskiya saboda Allah su fa basu duba ba to kaga me suka yi ƙarya ku kuna shakka faɗi mu ba ma shakka ƙarya suka yi domin ga koma ka dubi maganganun daga cikinsu akwai wanda zai ce ya karanta tafsirin nan na sabuni tun daga farkon shi har ƙarshen shi ya gano tafsiri ne mai inganci alaman hajji salafi sale ala mai sai kuma daga ba alga ta malam ga maganganun da ka faɗi amma ga yadda sabuni ce wallahi ban karanta gaskiya saboda Allah wallahi ban duba ya ce to amma alga ya ce to wallahi kuma dai wallahi mun yi kuskure kun yi kuskure da haka ake ilimi ku yi yabo na ƙarya pressingin jama'a kun gane abin da ya faru a nan ƙasar kenan da wani matashi ya rubuta littafi akan tsarki su malam ja'far su malam garkawi su malam muhammad bin usman suka je suka sa hannu suka yi kirari suka yaba wa littafi suka ce a karanta sai muka zo muka gano daga baya ga kurakurai da shirme da ke ciki ta gaji aka same su kuma sai ga su sun zo su ne wa littafin raddi kuma suna cewa gaskiya ba su karanta ba to da da suka ce sun karanta ba haka ya faru ga malam Abubakar Gumi Allah gafarta mishi akan littafin Sunusi Gumbi akan dawowa Annabi Isa sai da barna ta bayyana cewa ga fa abin da ke cikin littafi sai ko malam ya ce gaskiya bai karanta ba to shi yasa ni sai na dauka wa kaina wata matsaya wadda ina ganin waɗannan malaman da sun dauka da sun zauna lafiya shi ne in ka zo wuri na cewa ka rubuta littafi in duba in yi ta'aliki sai in ce maka wallahi ba ni da lokaci sai in ga ma gaskiya ba ni da lokaci don ni na san ni fa ba zan yi ta'aliki sunana albani da ya yawo wanda yau wasu zuwa suke kawai su ce su almajiran albani ne a ba su wurin kwana su almajiran albani ne a ba su masallaci su almajiran albani ne a ce ku zo ku yi mana tafsiri wannan sunan da ya zama established ya kafu a fage na ilimi da ta hakiki bayan shekara talatin in zo in yi karya a shafi ɗaya ta zubar da shi na ci amana kaina kuma na ci amana addini don haka in ka zo in duba maka littafi ka za su in ce bani da lokaci a to ai algati malam ko ɗanya ne sai in ce ai ka'idar ita ce sai na karanta littafin kaf kuma a natse sannan zan yi ibda'in ra'ayina in bayyana ta cewa ta ba ni da lokaci ka yi haƙuri to waɗannan yan uwanmu malamai Allah ya saka mu alheri Allah ya ji waɗanda suka mutu Allah ya yafe musu sai kawai sai mutum sai ya karba sai ya ɗan yi far haka sai ka littafin ya yi kyau sai ya samu takarda ni ne na karanta littafin wane ko kuma ina kiran al'umma su dogara da littafin nan ina gaya muku shi yasa kuka ga sai kuga ina ta yaki ci abu daga in ce ba zan iya kaza ba saboda in ban yi shi yadda ya kamata ba zai zo ya bayyana kwaliti na ko rashin kwaliti na to kuma ba zai yiwu a ce tsakani da Allah muna irin waɗannan maganganun mu ko mu zo mu fada cikin su ba saboda kawai mu faranta wani matashi don shi ya je ce ai mu ne malaman shi jama'a kuna jin wannan da kyau daga ƙarshe abin da nake cewa duk wanda bai cancanta ya yi ta hakiki ya tunkari duniyar rubutu ba kar ya yi rubutu don ba dole ba ne in ka san ba za ka iya yi kai komai naka ba ni yanzu na rubuta littafi zan fitar da shi kawai fitar da shi zan yi ba wanda zan baya min wani forward ko wani acknowledgement ko wani takarizi ko sa albarka ko wani sa yawu babu zan buga ne kawai kana da magana kawai shi kenan ka zo ka same ni amma a ina so sai na kaiwa ne ya gyara min to ai ma'ana har yanzu ina undergraduate kenan amma in dai na san na zama graduate dan ya abuna ne kawai in fitar da shi wannan shine tarbiyyar da mu muka samu don haka in na san ban kai ba ko ba zan yi ba to in kuma na kai to zan yi abuna shikenan ba ni shakar abin da zai biyo ba jama'a kun fahimci wannan magana a ƙarƙashin wannan wannan maganar da muke karantawa ƙarshe zan rufe muku ita da cewa bugu ɗaya na muktasar na tafsirin ibnu kafir shine kawai zan yabawa cewa muhakkak ne amma shi ma kuma mai shi bai karasa shi ba shine wannan da nake karanta muku galibi a wurin tafsiri umdatu tafsir ha an al-hafiz ibn kafir ta ainihin wannan babban malami مختصر تفسير القرآن العظيم المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير نا أحمد شاكر أما شما يا كما تكو غاني أحمد شاكر بكارة ساشبا to wannan shi sai duk inda ahmad shakir zai ikhtisarin shi ko sai ya zauna ya yi ta hakikin abin shi fas ya dawo da wurin a daidai hayyacin shi sannan sai ya ikhtisarin to amma kuma yana dab da ya kammala shi ya rasu jama'a kuna fahimtar wannan maganar to shine kawai abin da zan iya cewa an yi shubuhu tahqiqin tunda shi ma bai kammala shi ba dan haka kenan tafsirin yana buƙatar a samu wani jan namiji ya tsaya domin me domin ya aikin tahqiqin shi da kuma ayyukan da suka dace sai wannan da na fara muku magana malam muhammad abdurrahman al-mar'ashali tashi shi ya takadimi shi wa littafin forward wai i'dadu maktabi tahqiqi dari ihya'i turath al'arabi to kaji wata sabuwa kuma kun san sabuwar ita ce wannan madabar kuma ta 'yan shi'a ce daru ihya'i turathil arabi 'yan shi'a ne labananawa irin waɗannan waɗanda aka kama a najeriya sun suna da boma supermarket sun binne bama bamai da sauran sun kawo makamai kwarori kwara kwarori su ne suke da ita to kuma gashi aka samu malam muhammad mar'ashali ya yi forward to forward din nan nashi abinda za ka ce a'a to yanzu ya yabawa bugun ya yabawa littafin ya yabawa kaza ya yabawa kaza to ko an yi ta haƙiƙi gashi nan sai aka ce makhtutat wa mumayyizat tafsir ibn kafir gashi a nan ciki duk sun kawo tarihin makhtutat din amma ko sun yi aiki da makhtutat din wajen ta haƙiƙin littafin da'awa ariya da'awa ce ƙarya ce wadda take tsirara ba ta da siket ba ta da zani ba ta da ɗan diras ba ta da rigan mama wannan maganar jama'a sai da muka kwana biyu muna tattauna ta da su mashhur a jidda a lokacin da nake muku isharar muna karatun wannan littafin ƙarshen maganar ita ce idan har mashhur ya samu lokaci zai tunkari aikin ta hakikin tafsirin ibnu kafir daga ƙarshe ina so in ce maka waɗannan maganganun ba ina kashe maka gwiwa bane akan tafsirin ibnu kafir da ke wurin amma yanzu babi ne na ilimi in ban bayyana haka ba musamman ga munasaba ta kama ina gana ha in ci harka ilimi kuma mai yiwa wannan magana za ta yunkurar da kai ran da kai ilimi ka tashi ka bincike ta ka gano gaskiyarta kuma ka san wani mataki ya kamata a yi mata ko an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji tambihi na farko kenan fa الثاني تنبيه نبي إنه نقل أيضا من تفسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير har wa yau kuma taqib din hilal yana ciro maganganu daga muktasar na tafsirin ibn kathir mai suna taysirul aliyyil qadir لاختصار تفسير ابن كثير لشيخنا الداعي إلى الله على بصيرة محمد نسيب الرفاعي na malaminmu wanda yake kira da basira zuwa ga Allah akan basira wato malam Muhammad Nasib Ar-Rufa'i rahimahullahu ta'ala wara mazalahu kha wara mazalahu khak duk inda kaga Taqiddin al-Hilali ya ce qala khak kha'un da me da kafun to me yake nufi qala rufa'i fi mukhtasar tafsir ibn kafir kama tarahu masalan yace kamar yadda zaka ga irin wannan a misalce misali a mujalladi na 13 shafi na 120 da kuma ɗan'in mujalladi na uku afwan mujalladi na uku shafi na 120 da kuma shafi na 137 jama'a kun ji wannan maganar? yana ɗaukowa daga muktasar na tafsir ɗin amma na malar rufa'i to muktasar na tafsirin malar rufa'i babu laifi game da shi duk da hannuna bai kai gare shi ba don tsohon littafi ne sai dai ga muktasar na tafsirin ibnu kafirin wadda saboni ya yi ba za mu ɓata lokaci ba ɗan uwan ɗayan ne abokin tafiya ɗaya saboni bai ta hakikin shi ba kafin ya ikhtisari wato Allah ya sa ko zan iya muku ma misali wanda za ku fahimci me nake nufi akan kafin kai ikhtisari ko takhridi sai ka yi ta haƙiƙi ya za mu ce ne miya ce kike so ki shirya mana ita ta walima te daɗi to amma cikin albasar da tumatirin akwai masu tsutsa ina ga ababin adalci abin da ya kamata ki fara mana shine me ki fara cire mai tsutsar ki cire tsutsar ki gyara mana gyaran ran ga misali ya zo min a hausa shine bahaushe yakan ce an yi kitso da kwarkwata wannan shine kyakkyawan misali kitso da kwarkwata gwamma fa ba a yi ba don haka taje in ba ba kitson kwarkwata za ta ragu amma an yi kitso da kwarkwata shine an rufe kofa da barawo ka rufe kofar gida ashe barawo na ciki kaga zuwa zai bude sakata kawai ya ɗibi kayan ka ya fita ko kun fahimta idan za ka yi ikhtisarin littafi ko za ka yi takharijin littafi ko za ka yi ta'aliki akan littafi abu na farko sai ka yi ta haƙiƙin littafin tukuna shine abin da na taɓa tayawa zan yi a raddul azham ya zama ba ni da lokaci na bari salihijo ya aika a kira ni da zai ɗauki nauyin in zauna in yi wannan aiki ikon Allah ran da muka isa za mu zauna da salihijo mun isa abuja da daddare gari ya waye aka waye gari salihijo ya rasu za ka ji na faɗi wannan maganar a cikin karatun kamul jana'iz wannan kaset ɗin ne salihijo ya ji na faɗi ya ji na faɗi ya yayi kamata a yi wa tafsirin raddul azhan saboda malam bakar gumi yana yin wasu maganganu ya ce a gyara ya share kaza a sabon bugu ya ƙara kaza a tsohon bugu ya cire kaza sai na ce ya kamata a tsaya a yi wa tafsirin aiki wanda ya dace da shi to salihijo ɗa ne ga abubakar gumi domin mahaifin salihijo ya rasu mahaifiyar salihijo ta auri abubakar gumi don haka a hannun abubakar gumi salihijo ya girma sau da haka salihijo sai ga to ai wannan aikin na babana ne in na samu wani cikin abokaina yana cewa zai yi amma yana cewa yana da matsaloli to menene matsalolin ya bugo min waya ne lokacin mun yi magana tun ana ma landline ya ce to ka shiryo ka taho akwai kanin shi ya zo wuri na nan kwanaki umar yanzu yana aiki a port harcourt umar ya to daga kaduna ya zo ya dauke ni wallahi ikon allah muka yi ta shidu shidun mu a hanya ya kamata mu isa tun da rana amma sai da daddare muka isa abuja gari ya waye aka zo aka ce mana salihiji ya rasu ikon allah aiki ne tafsirin raddul azhan yanzu duk inda kaga an buga shi barhama ya ɗauki tsohon bugun ya buga wanda yake ɗauke da abubuwan da malawa bakar gumi ya share ibrahim ɗan nijar ya ɗauki sabon bugun irin wanda sunusi gumbi ya buga ya buga wanda shi kuma malawa bakar gumi ya ƙara wasu abubuwa shi kuma bai shigar da abubuwan ba dukansu suna nan fa ba a gashi nan ɗauko mana ɗaya gashi nan gashi nan shine bugun su barhamari kaga yanzu wannan bugun da su barhama suka yi gashi maktabatu barhama gashi a kano wannan tsohon bugun ne suka dauka suka buga gashi nan dukkan wasu riwayoyin ƙarya da muka yi magana lokacin malam bakar gumi ya alkawarin zai cire su kuma ya cire su gashi nan su malam barhama duk sun zuba su wajen asbabun nuzul kaga an yi kitso da kwarkwata domin malam bakar gumi bai mutu akan wannan taba'ar ba sannan a cikin nan a cikin wannan bugun in ka zo wata ba'u ma ta tulu shayatinu ala mulki Sulaiman Malam Bakar Gumi da yazo ya ƙaryata kissar Haruta da Maruta a sabon bugu anan kuwa ya ƙaryata ta ne a ilmance kawai da yazo sai ya ce wa ma unzila wa ma wa ma sai ya ce ma din dukkan ta ta nafiyu ce tana korewa ba masdariya ba ce kaga sai in ka iya na hau ka san me aka faɗi to amma da ya zo sabon bugu fa sai ce wannan kissar ƙarya ce bai halatta kaza bai halatta ba ya sarraha to yanzu a wannan bugun babu to kaga yanzu nan sun yi bugu da abubuwan da mai littafin ya cire kaga sun yi kitso da kwarkwata Allah ya sa kun fahimta shi ko dan uwan mu Malam Ibrahim dan Nijar da ya tashi buga sabon bugun sai je ƴaƴan malam sai suka bashi izini to da da suka bashi izini sai a nemo nuskan malam nuskan malam wadda malam ya mata idafat da sai a ɗauko sai a sa waɗannan ƙare-ƙare sai a haɗa sai a buga sai ba a yi ba gyare-gyaren da malam ya ɗan sassoke wasu wurare sai ba a yi ba in aka sa tafsirin yanzu ka zauna ka bi ina da shi a cikin memory ina kaza in na sa sai ka ji inda malam zai ce a soke gashi a soke wuri kaza sai ka gaba a soke ba gashi an buga a sabon bugu to amma za a ce maka tsaba atun mu haƙaƙa mu daƙaƙa mu kaza shike ba kashe muku jiki nake ba fa na ga jikin ku yayi la'asar ne ko azhar kada yayi kai ko asuba kai yayi ilimi ne wannan yanzu ina tura muku wasu abubuwa ne ku je ku yi bincike ku je ku yi nazari domin ku ne ake sa ran nan gaba ku je kuna da lokaci ku tsaya ku ilmantu ku zo ku yi ta hakikin waɗannan abubuwan ni yanzu wala ba zan iya ta hakikin raddul azhan ba ba da ba zan iya ilmance ba don yanzu na tasa mashru'in karantar da waɗannan abubuwan to aikin zai min yawa ba zan tunkara ba to amma kai yanzu da ka basirantu shekara ka 23 shekara ka 35 shekara ka 15 kana da saukin commitment mata ka daya ko kuma ma ba kai ba kaga sai ka ƙara shekara goma kafin ka tsaye auren ko kuma in da kana shirin ka yi biyu to bar daya wannan ta hakikin ya zama maka mata ta biyu eh aiki ne wallahi matar zuhuri ta faɗi al'imamu zuhuri ta ce ta rantse da Allah takan kai mishi abincin safe bai daga kai ya ci ba ta kai na rana sai ta dauke na safen sai ta ga bai taba ba ta kai na dare sai ta samu na ranar bai ci ba haka ce mata ta ce huwa mukibbun ala kutubihi ya dukufa littafi kawai yana ta karatu wannan da rubuce-rubuce wal mutala'a da nazari sai ta ce ya laitahu nakaha alayya imra'atan ukhra ina ma da zai yi min amarya zan fi samun hankalin shi fiye da wannan aikin wato waɗannan littattafan sun fi amare uku da amaryar gaske zai yi amma ya rabu da littattafan ta ce da zan samu hankalin shi ta ce amma wallahi waɗannan littattafan sun fi mata amare littattafan sun ɗauke mishi hankali gaba ɗaya Muhammad Nasir bin Al-Albani an tambaye shi ga ka malamin hadisin duniya yaya kullum mata ka daya Ummu Abdurrahman ta rasu kai kwaya daya wannan kun rabu kai kwaya daya yace kwaya daya ma iya ba ta hakkin ta ba ku ganin aikin da muke tunkara matasan yau ba sa lura da wannan abin da yake lura Alhaji Wani yayi mata hudu Alhaji Wani shi ma sai ce su yayi hudu shi ya manta wacce muhimma ce akan shi idan ka cika wa kanka aiki nan ko to ka rage can ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwa ka dubin me kake so ka cimma a rayuwa ya ka tsara amma kun san abin da ya faru unfortunately for us ba mu sa'a ba malaman mu ne ke ingiza ɗalibai su je su ƙara aure sai malami yana maka wasa wasan da yake maka na shigantaka ne ce kai kenan har yanzu mata ɗaya kai ba za ka yi sunna ba waye ce maka sunna ne ƙara mata ta biyu in ba bukata waye ce maka sunna ne ba zai iya mata hakinta ba waye ce maka sunna ne ba zai iya kaza ba waye ce maka sunna ne kaza amma kawai an ce a ai Hausawa ko yan takife ma cewa suke ai duk namiji mijin mata hudu ne mijin mace hudu ne ko a ina aka rubuta wai duk namiji mijin mace hudu ne saboda haka in kana da biyu sai a ce saura biyu ka ji saura biyu bashi ake bin ka to ɗaliban ilimi ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwan jama'a ku lura da waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka wani lokacin yana ɗakowa daga wannan tafsirin to bari ku jimala ya ce walil allamati hilali rahimahullah kalimatun fi taqrizi hadha taysir malam hilali ko akwai kalma akwai jawabi da ya rubuta yayi taqrizi ga wannan littafin taysir din taysir na malam rufa'i din mawdu'a ha ko muwadda'a ko muda'a wadda aka sanya ta fi awwalihi a farkon shi awwala safhatin a farkon shafin wannan littafi qala an muallifihi ga abin da ya faɗi game da marubucin littafin yace akhuna al-alimu salafi dan uwan mu malam rufa'i malami ne salafi al-muhaqqiq kwararre wanda ya iya tahqiqi al-ustazu sheikh babban malami wa qala an mukhtasarihi da yazo kuma yana magana shi hilali game da mukhtasar din هذا سيتي جاء اختصاره طبق ما يؤمله كل طالب علم وان مختصر din nashi ya zo gwargwadon yadda kowane ɗalibin ilimi yake fatan ya same shi mauzunan bi qistasin mustaqim abin a auna shi da ma'auni miƙaƙƙe wato ya yaba wa tafsirin zan yi kokarin Allah so nan da mako guda zan yi kokarin in zakulo muku shi yana daga cikin tsoffin tafsirai da muke da shi a makarantar nan tafsirin na muktasar na rufa'i din Allah da na rinka gani ma kamar zan sa hannu ne in dauko shi nan muktasar na rufa'i na tafsirin ibn kathir wallahu musta'an zan zakulo muku shi insha Allah ta'ala abubuwan ne sai a hankali jama'a kun ji wannan da kyau kun ji tambihi na biyu ko tambihin na biyu yana da muhimmanci ka sa abin da ya sa taqiyuddin al-hilali bai yi cewa yana ɗaukowa daga muktasar ɗin na rufa'i ba shine mashhur ya ce maka yana ɗaukowa kuma ya buga maka misali kun ga tambihin yana da kyau in ba haka ba in ya zo a cikin littafin ya ce kala ha ka me za ka ce bai fassara ba shine shi mashhur ya fassara maka kun ga tambihin yana da muhimmanci kamar yadda na farkon kuma muhimmancin shi shine me in ya zo wani wuri kaji yana zargin bugun ba fa zargin ibnu kafir ba ba zargin littafin ibnu kafir ba zargin bugun sabanin zargin saboni da muka yi da zargin tafsirin yanzu shi hilali ba yana zargin tafsirin ibnu kafir ba ne ba yana zargin ibnu kafir bane yana zargin bugawar ne da masu bugawar akwai bambanci tsakanin maganganun guda biyu ina fatan ku fahimta dan haka duk maganganun da ne akan tafsirin ibnu kafir ni ma ku yi min adalci ba ina zargin ibnu kafir bane amma ina zargin bugun ne da masu bugawar kun ji magana ta farko amma akwai wata magana bai kamata in boye muku ita ba maganar ita ce shi kanshi ibnu kasir ko shi ma kuma yana da ɗabi'a irin waccan ta abubakar gumi ita ce a cikin littafin nashi akwai inda shi da kanshi ya zabtara wasu wurare ya cire akwai inda kuma ya ƙara wasu wurare kun ji na ɗaya hafizi ne abin da ya rubuta ya haddace abin shi da kanshi ya kuma taba zama ya yi wa wasu ɗalibai imla'in tafsirin kuma suka kwafi to wannan ya taimaka wajen samuwa waɗannan matsalolin na ce ya taimaka kamar yadda abin da ya faru ga raddul azhan din ya taimaka wajen abin da ya faru don yanzu ka isa ka ce wannan raddul azhan din da yadda ike ba haka abubakar gumi ya rubuta shi ba baka isa ka ce ba amma tambaya ita ce shi da kanshi ya rage wasu abubuwa kuma ya ƙara wasu abubuwa to da sai malam da kanshi ya bayar da gyare-gyaren da ya a bugun ƙarshe a buga mai ko kun fahimta nuskar da ta fi kusanci da daidai a haka ta malawa bakar ko ita ce wadda alhaji dan juma ya sa aka buga ta a garin agege lagos wani mai kuɗi ne gidan shi yana nan a markas ma'ana a anguwar markas a anguwar malam adamu ilorin gidan shi yana nan daga tsallaken titi haka gidan sama wani mai kuɗi ne ya taɓa sa an buga ta wannan bugun ya samo shi daga wurin abubakar gumi ne to amma abin da ya faru kuma bayan bugun malam abubakar gumi ya ƙara wasu gyare-gyare to karka ga laifin malam yayi abin da yake daidai abin da yake wajibi kun san waɗanda yake wajibi a kansu su su wannan aikin su ne ɗaliban ilimi da suka taso irin mu kenan mu za a zarga da ba mu yi haka ba to amma ɗan uzurin da muka bayar ko zai karɓu shine ba mu da salari mu iya zaman wannan aikin hannu baka hannu ƙwarya ne muke neman tuwo yanzu kuma da muka zo muka zauna hidimar karantar da ɗaliban ta mamaye mu to shi yasa muka yi wasiya ga ɗaliban ilimi su yi karatun don su haka nake faɗi akan maganar tafsirin ibnu kafir ibnu kafir da kanshi ya rage ya ƙara ya share nan ya goge nan ya je kuma ya zauna wani lokaci ya yi imla'in tafsirin gaba ɗayan shi ɗalibai suka kwafe dole an gwada da abin da ya rubuta da hannun shi zai zama akwai bambanci mashhur ya gano mana a ƙasar masar akwai inda wannan nuska take wadda ita ce ta ƙarshe wadda ibnu kafirin ya waƙa ya sainin cewa ita ce tabbiyar nuska wadda ya gino a kanta ya tabbatar mana da wannan to me ya rage sai a samu wani ya tunkari aikin bugata shine na gaya muku ya ce yana fatan zai yi ba ƙaramin aiki ba ne jama'a ku ba da uzuri kaga abinci din nan in baka fi karfin abincinka ba ba za ka iya zaman waɗannan ayyuka ba musamman with the background irin tarbiyyar da muka samu kamar yadda nake ce kana matashi malamai sun ta jawo maka hadisai ingantattu Allah ya saka mu alheri tanaka hu tanasalu kafin ka shekara talatin matan ka hudu ƴaƴanka talatin da biyu sun fi yawan shekarunka yawa to gari ya waye da wanne zaka ji saboda Allah jama'a mu duba ko kuwa da wanne zaka ji da ta hakikin abinci ko da ta hakiki saboda Allah akwai wani malami masani ne abokina yana zuwa nan kwanaki ya zo ya ga sharhohi na abin nan shatubiya hankalin shi ya tashi ya ce ka gani ya fara sharhin shatubiya masani ne game da ilimin kira'at ya ce amma wallahi saboda yunwa da wahalhalu ya watsar ba zai yi ba ya ci gaba aiki ne saboda haka ana fatan a samu wanda zai zauna yau aikin nan game da ibnu kasirin Allah madaukakin sarki ya taimaka asalis malam yace na uku kuma itamattu fi tawfiq wa muqabalati an-nafs ala tabaqati tab'ati auladi shaykh shi kuma ku kiyaye kun ji wannan nuska gata zai faɗi mashhurin wanda nake faɗi shi kuma mashhur sai ya ce wajen ta haƙiƙin wannan littafin sabilun rashad ko to nuskar ibnu kafir da ya ɗauka ya mai da ita madogara ita ce taba'ar auladu sheikh na misra taba'ar sunanta kenan auladu sheikh mataba'atu auladu sheikh karka ce auladu sheikh din su wasu ne a'a sunan madaba'ar ne 'ya'yan malam ko a nan garin ai za ka ji shago an ce shagon dan malam to haka sunan madaba'ar da ta buga wannan bugun ne ya ce ita ya dogara da ita wahiya min ausaƙin nusakh tana daga cikin mafi amincin nuskoki kuna ji jama'a wa muqabala kuma an gwada ta ala nuskatil azhariya al-khattiyya akan nuska azhar wadda take ta rubutun hannu wa nuskatin fi daril kutubil misriya da kuma nuskar darul kutubil misriya wadda waccan taba'at ta darul fikar suka yi karya cewa an tabba'a ta akai an gwada ta wanda da gaskiya ne da wannan taba'ar ta zama kubutacciya kenan wa taqa'u fi 15 mujalladan yace ita kuma mujalladi 15 ce ita ce nuskar da mashhur ya mai da ita ta zama me ta zama mu'tamada yana ganin ta fi aminci kuma haka ne ita ce taba'ar jama'a kun gane wannan ta akwai wata taba'a mai mujalladi takwas tana nan muna da ita a makarantar nan ita ma ba laifi tana da dama-dama malaman sun yi kokari tana daga cikin nuskokin da ban ɗauko ba abin ne da yawa jama'a Allah ya taimake mu sai ta'aliki na biyu inda yake cewa itamattu fi tawfiq wa takhrij ala taba'ati dar hujr yace wajen tafsirin ibn jarir na tabari shi kuma nuska ko taba'ar da na dogara da ita ita ce taba'ar da aka yi a daru hujjar illa ma sarrahtu bi khilafihi sai dai inda na yi sabanin haka to zan fito karar in ce amma fa wannan wurin ba taba'a ce ta ainihin wato daru abin nan na mai da ita madogara ba ba ta daru hujjar ba Allah ya sa kun fahimci maganar abinda mashhur yake cewa duk inda taqiyuddin hilali ya ce ibnu jarir ya ce ko to in yana so ya tabbatar da maganar to taba'ar da yake duba ita ce taba'ar daru hujur idan ya duba ta sai ta haƙiƙi to sai dai inda aka samu sabanin haka to daga baya bayan nan ga wata taba'a wadda wani babban malamin mu ad-doktor Abdullahi ibn Abdul Muhsin turki ya zauna ya ta haƙiƙinta to sai dai gaskiyar lamari ni na san wani sirri wanda bai kamata boye muku ba shi yasa kuka ji na faɗi kalmar da mewa baka taba jin ta a baki na ba na ce babban malamin mu na malamin mu ne mu rinka zuwa muna shan karatun shi muna tambayoyi yana koya mana yana nuna mana amma gaskiyar lamari ba shi ne yake da lokacin yin wannan ta haƙiƙi ba ta haƙiƙin ibnu kafir ai ta haƙiƙin ibnu jaririn tabari ta haƙiƙin ƙurtubi yana da ofis ne a misir malami ne mai kuɗi sai ya ɗibi ɗaliban ilimi waɗanda suka iya wannan aikin suna yin aikin idan suka yi sai zo ya tasaffuhi kawai ya dan dudduba haka sama-sama to amma in aka tashi gaskiya sai a sa ta haƙiƙar Dr. Abdullahi ibn Abdul Muhsin Turki gaskiya saboda Allah ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba gaskiya abin da ya kamata shine da sai e ishara ita ce ne wannan aikin wane da wane suka yi a faɗi sunan ɗaliban da aka yi in ya so shi idan ya yi ishirafi ya yi coordinating to sai a ce bi ishirafi fulan shine ya wuce musu gaba shine ya rinka duba musu amma alal itlaq aka sa shi ya ta haƙiƙin amma kuma ta haƙiƙin akwai shi an yi shi haƙƙan haƙƙan akwai akwai ta haƙiƙin amma mecece matsalar ita ce gaskiya ba shi yayi ba aikin aiki ne jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka amma dai wannan ta hakikin shine ta hakiki mafi kyau na tafsirin ainihin Ibn Jarir na Tabari gaskiya ina fata an gane amma dai gaskiya Abdul Muhsin Turki ba shine aikin ba cikin ta hakikin da aka yi wa Qurtubi ta hakiki mafi kyau shine wannan din da da shi aka ce amma shi ma ba shine yayi ba kamar ta'alikat ta'aliqat da ke jikin fatul bari na akadiyya za ku ga ana cewa bin baz yayi ko mujalladin farko ne kawai bin baz yayi sauran har zuwa ƙarshe ba bin baz yayi ba shubuli ne yayi shi yasa an zo an buga shi a juz'i kwaya ɗaya shi kadai amma sauran ba bin baz ne yayi ba wani abin jama'a bari ku ji abin da yake faruwa ku ji wannan da kyau jama'a abin da yake faruwa wasu malaman gaskiya su sukan sa a yi haka to wannan ba daidai ba ne amma wasu malaman ko zuwa ake ayi kuma a kawo malam sai malam ya ce ya kai haka to Allah ka daina haka daga ta malam to ai almajiran ka sun yi kuma ka duba idan mun ce ai ba komai akar makallahu saboda galibin masu buga littafan ba su da ɗabi'a ta ɗaliban ilimi ko malamai to shi ko malamin sai ya dan fahimci to ayan dan ƙara mai girma ne ai daraja ce gare shi to Allah dai wannan abun bai kamata ba shikenan sai sai ci gaba da buga sai kau da kai wannan tasahul ne wanda bai halatta ba shi ma ba daidai bane dalili na gaba wasu malaman ku ji wannan suna sayan ta haƙiƙin da wani matashi yayi ne sai su bashi kuɗi har anan ƙasa ana haka akwai 'yan siyasa sai ku ji yana ta haya ne siyasa sai ka ji an ce za a yi lancin littafi wani profesa ne matalauci ko mayunwanci zai rubuta littafi sai wani ya ce mishi to prof wannan littafin ka ban mana mana tun da mu ma muna cikin harkar academics amma siyasa ta dauke mu kamar su jeri gana kamar jeri gana yanzu jeri gana ya shiga cikin rudanin siyasa tintini akademiya din ta watse mishi to amma yana da kuɗi ka rubuta wani littafi ya ga yana abin nan sai dan dudduba ya dan dudduba sai ka yan miliyan ɗaya baka kenan sai a rubuta professor Jerry Ganai sai a zo a abin suna yi jama'a lokacin shari'a ne ma wani dan siyasa ya mini haka ya sa ni na rubuta mishi wani pamphlet akan maganar shari'a amma kuma ikon Allah ni da kaina na yi tafin sunana da sauransu don ni ya sa ne a yi rubutun kawai kuma in sa sunana dan siyasa ne a garin nan amma Abuja muke haɗuwa in fa ni Abuja ma na san shi amma dan garin nan ya kawo kuɗi ya bani tun lokacin ya bani naira dubu ɗari ya ban dubu hamsin da na gama ya sake bani dubu hamsin tun lokacin da aka fara hayane shari'an nan da abubuwa sun taso wallahi garam kawai sai ne aune an kai littafin ibadan an buga shi amma an sa sunan shi ni kan ko labari na ma ba yi ba ya baya aka yaga sai ce wallahi kuskure masu bugu ne daga wata malamu ma dai almajiran ka ne sai nace to amma ranka dai baka iya defending abin da ke ce to malam ba ga ku ba ya tafi majalisa aka je karanta aka yi rudani aka yi hayaniya shikenan a shi ya rubuta akan maganar shari'a lokacin mu'tamadina shine littattafan professor Abdurrahman Dawi kun san menene abdurrahman doy yana da littafi non-muslims under shari'a matsayin waɗanda ba musulmi ba a ƙarƙashin shari'ar musulunci wannan littafin na ɗiba na rere na je ne wannan rubutun kuma na sa sunana amma Allah na bashi kawai ni na bashi ne na riga na yi typing da ya je aka sake typesetting kawai sai aka sa sunan shi kenan ni kuma ya ture ni gefe guda haka wannan matashin nan abokinmu Malam Ibrahim Abu Nasir bai rabe ne daga Osun State ko garin Ogomosho ya yi sharhi jama'a ya yi fassara na sunan tirmidhi da nasa'i wallahi ni da hannuna ya kawo min kofin hannun gida rubutun hannun shi na je na kai darussalam ofis ɗinsu na jidda na basu ya bani saƙo shi ya yi amma wallahi da suka fitar da fassarar gata nan yanzu muna da ita an fitar da fassarar turanci na abu dauda na turmizi na nasa'i sai suka je suka sa sunan wasu turawa suka manta da abu nasir kawai da yawa abu abdulmalik magana abdulmalik mujahid da ya mishi magana sai ya ce ban baka kuɗi ban biya ka ba na'am in dai hidima ce ta ilimi ko ka biya mutum copyright ka biya shi copy amma aikin fa wayayi yanzu wannan ƙur'ani nuska ce ta wa nuska ce ta Usman sai Fahad ya buga shikenan sai a daina cewa nuskar Usman ta koma nuskar Fahad Fahad ne aikin compilation ku kiyaye maganar da nake shi yasa za ku ji muna ta ɗibar rigingimu da mutane kai ordinarily sai ka ce me yasa ne a'a wallahi zalunci ne wallahi da hannuna Ibrahim ya bani sharhin fassarar Tirmidhi na turanci da fassarar abu dauda na turanci da nasa'i haka a kulle su a jaka na kawo a ghana moscow zan tafi umara 2008 august na biya na je nan ofis ɗinsu a ofis ɗinsu a jidda a nan share ba khashab inda nake faɗi na danka musu hannu da hannu suka yi sainin na basu na buga mai waya na haɗa shi da su har a cikin jakan na manta wani littafi na suka biyo ni har maka saka min duk wannan wai don ku tabbatar da maganar amma wallahi da suka tashi sai suka sa sunan wani haka dr bashir umar ali shi ma suka yi mishi kawai abin da suke nuna mana in aka ce ai bakin fata ne yayi wannan ta ma ba za a ga kimar abin ba ma'ana yaushe bakin fata har ya ji turancin da zai wannan yanzu bawan Allah na yana nan ya gama fassarar usulul iman ya gama fassarar menene qawaidul musla ya gama fassarar wane ne littattafai na Usaimin ya fassara su da turanci to amma gaskiya kuma mujahid yana bashi kuɗi ne da yawa kuɗi yake dankara mishi sosai to shi kuma mujahid kamar samir ya san haka sai da mujahid ya taba tsoratar da ni mujahid ya ce yana son ya ɗauki nauyin in yi mishi translation fassara ta alkur'ani da hausa sai samir ya ce rabu da shi dan duniya ne zai amfani da kai ne kawai ya jefar da kai takaicin takaita waɗannan maganganun ya kamata ku san su kuma akwai irinsu da dama in an zo munasabat da dama za a faɗi kuma duk mun kawo su ne saboda hujja da malamin nan zai yi mana da tafsirin ibnu kasir da tafsirin ibnu jarir ka san me wannan magana take nufi akwai maganganun da ma iya karanta su a nan maiwa ka je ka buɗe ibnu kasir daidai wurin sai ka ga ba haka suke ba to kar kai zargi tun ran gini ran zane maiwa taba'a ka tana daga cikin waccan gyararrun ko rudaddun maiwa Allah ya sa kun fahimci wannan magana da dalilinta kun ga ashe bai kamata ya zama ba a yi ta ba to amma alhamdulillah tunda an yi ta an kammala ta a kaset guda ta kare ta karkare yanzu an zo karatu na gaba zallan karatu za mu ci gaba kawai shine alqismul awwal tauhidul ibada wa tauhidul rububiyya sai ka ji malamin ya ce suratul fatiha albabul awwal qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala ibn jarir fi tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma nasuhu to ban mun zo abin da za mu ci gaba ke Allah maraukakin sarki ya taimaka to jama'a anya kuna ganin irin wannan da'awar ha karatun nan zai sawo a tashar sunna a'a misali dai ba girin girin ba Allah maraukakin sarki ya taimaka anan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk